الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المسلمين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم تفضل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان a barkanmu da azumi yau 27 ga watan Ramadan shekara 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan 4 shekara 2023 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a sheikh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a garin yusufari a muna cikin suratu an-nahl inda zamu tashi akan kissan sayyidina Ibrahim al-Khalil ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah shi annabi Ibrahim ya kasance wato mutum ne wanda ya tara halayen kirki mutumin kirki ne qanitan lillahi mai biyayya ga Allah hanifan wanda ya karkata ga barin dukkan addinai zuwa ga addinin Allah walam yaku minal mushrikin bai zamo a cikin mushrikai ba a kullama zakar Allah Ibrahim labudda an yubarri'ahu min ash-shirki koyaushe Allah in ya ambaci annabi Ibrahim sai ya kubutar da shi daga shirka walam yubarri min ash-shirki illa Ibrahim wahdahu ubangiji wato bai kubutar da wani daga shirka sai annabi Ibrahim wa qutbu tauhidi shine shugaba na ta Allah kamar yadda ya faɗa millata abikum ibrahim la yatakallamu illa fi tauhid annabi ibrahim baya magana sai a cikin ta Allah inda yake cewa fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin huwa khalilullah tabaaraka wa ta'ala shine badade na ubangiji tabaaraka wa ta'ala النبي صلى الله عليه وسلم يتي كل الناس يحتاجون لشفاعتي حتى إبراهيم الخليل dukkan mutane ran kiyama suna bukata zuwa ga cetona hatta annabi Ibrahim badadin Allah wanda babu kamarsa a wajen Allah gashi annabi yana cewa ana bukata wajensa akwai wani wanda sun ce wai ba sa bukatan taimakon annabi to kar Allah ya basu mu kuma Allah ya ba mu taimakon annabi sallallahu Alaihi sallama duniya da lahira. Duk mutumin da ya ce, annabi sallallahu Alaihi sallam baya taimako sai goge masa sunansa annasiru, da goge masa sunansa annashiru, nasirul haƙi bil haƙi, kai ma ba shi ba ai, hatta sahabbansa su ma sun taimake shi ai. ba ga ansaru ba ko annabi isa ya ce qala man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni na isar da addinin Allah don haka taimako kam na Allah ne amma kuma ya ajiye shi a tsakanin halittu wanda in babu shi ‘yan uwantakan ma babu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan taimakekeniya tsakanin musulmai da musulmi wajibi ne inna Allah fi auni fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi to wanda baya son taimakon dan uwansa musulmi ma ya zai zama balle ce baya neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta munana annabi sallallahu alaihi wasallama mutane su sani duk abin da ake wa mutane wanda ladabi ne tsakanin mutane da mutane shi ba a tinkararsa da irin maganan nan in an tinkare shi da ita zai zama ridda Allah ya kiyaye ka duba yanzu za ka kwalla mutum kira ka ce wani zo ai ba laifi ba ne amma in kawa annabi haka to zai zama ridda la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum ko لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دعاك النبي صلى الله عليه وسلم يا wuce dukkan tunanin mutum bango ne da ba a kusanta sa kwasa kwata kwata da wasa yace laddadu minni wala ana min dadi yace ba na wasa ba a mun wasa musulmi ya dace san darajar annabi daga Allah babu wani abu an gane ayi musulmi su kan masu yin wannan abu ba ruwanmu da su saboda aƙidansu ne amma muna gaya wa mutane su gane ne kuma a taɓa annabi mutum ya yi shiru wannan maganar shi ma ya girmama akwai wani mutum ya zagi wani malam ana ce masa malam bube a sokoto modib bashir yana zaune a gurin ya san shi malami ne cikakke aka ce ba malami ba ne sai ya yi shiru cikin dare sai mafarkin allah yana zarginsa an taɓa bawa na wane kuma ka san bawa na ne kuma baka kare shi ba tun daga ranar ya ɗauki alkawari duk ranar da aka taɓa ɗan uwansa musulmi sai ya ba shi kariya an gane ayi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dukkan tunanin mutane a daidin waɗannan aƙidu wanda suke mai da annabi kamar kowa an fahimta yi huwa wallahi azimi huwa ba'da akwai dai a cikin tsaibatul gharra ko ya faɗa cewa daga Allah babu wuri sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam eh taimakon sa duniya ga lahira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da rahman Allah ake rayuwa da rahman Allah za a samu lahira kuma Annabi shine idaniyar rahman kuma shine rahma Allah ya ba mu shi eh kullun nas yahtajuna li shafa'ati hatta ibrahimul khalil eh Annabi Ibrahim wato ya kasance mai godiya ne ga ni'imomin ubangijinsa dalilin haka Allah ya zaɓe sa wahadahu ila siratin mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga addini miƙeƙe kullum Allah in ya ambaci annabi Ibrahim sai ya kukutar da shi daga shirka dan shi da ya Allah ya bashi daɗantakansa sai ya zama Yahudawa suna son sa Nasara suna son sa Majusawa ma suna son sa haka annabi Ibrahim yake to wannan kuma sunan yayi tasiri duk wani wanda an sa masa Ibrahim in ya zama khalifan Allah shi ma haka ne ka duba shi Ibrahim Yas yanda aka so shi a duniya hatta arnawa irin su shugabannin kasashe kamar na Najeriya wannan Yakubu Gawal da mutanen Ghana da irin mutanen China shugabannin kasan sun girmama shi sun masa alheri da yawa to wannan sirrin sunan Ibrahim kenan Khalilullah ya eh wa'atahu fi duniya hasanatan Allah ya bashi ambato kyakkyawa a nan duniya dukkan addinai suna yabon annabi Ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin yana cikin nagartattun bayi wato a ranar kiyama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa summa auhayna ilayka ya annabi sallallahu alaihi wa sallama mun maka wahayi kai ma ka bi addinin annabi Ibrahim wa hadahu ila siratin mustaqim dinnan hanifan kana mai karkata ga barin dukkan addinai zuwa ga addinin annabi ibrahim wa ma kana min al-mushrikin Allah ya ƙara maimaita wannan magana saboda yayi raddi ga yahudawa da nasara da suke raya annabi ibrahim cewa yana kan addinin su na'am a ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yahudawa da suke girmama asabar din inna ma ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi an faranta girmama asabar ga waɗanda suka yi saɓani ga annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne suka yi saɓani yace humul yahudu amara Allah tabaraka wa ta'ala al-yahuda an yatafarragu yawm al-jum'ati Allah ya umarci yahudawa su wofanta ga barin ayyukansu ranar juma'a su girmama wannan rana faqalu la suka ce a'a Allah la nuriduhu ba ma son ranar juma'a nakhtaru yawm as-sabt mu za mu zaɓi ranar asabar ne allazi wato tafarraga Allah fihi wanda Allah ya gama aiki ciki fa nahnu natafarragu fil yawm allazi tafarraga Allah fihi zamu wofanta a ranar da Allah ya wofanta inji su dan haka fa shuddida alaihim sai aka sananta musu wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka zai hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama cikin sabani da suke yi eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu al-akhirun as-sabiqun mu ne yan karshe amma wato masu gabata ran kiyama al-yawmu lana wato ranar juma'a ta mu ce huwal jum'atu wa gadan lil yahudi wa ba'da gadin lin nasara yau juma'a ta mu ce wato gobe kuma asabar na yahudawa ne jibi kuma lahadi na nasara ne khairu yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul jum'ati mafi fice rana shine ran juma'a fihi khuliqa adamu a cikin juma'a aka halicci annabi adamu wa fihi uhbita a cikin juma'a aka sauko da shi ƙasa wa fihi tazawwaja hawwa'a a cikin sa ya aure sai da hawwa wa fihi mata a juma'a kuma ya rasu wa fihi taqumu sa'atu a juma'a kuma kiyama za ta tashi wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun yusalli a cikin juma'a akwai lokacin da bawa ba zai karo da wannan lokacin yana addu'a yad'u Allah illa istajaba Allah lahu sai Allah ya ansa masa a wannan lokaci. Sa'atul ijabati fi yawmil jum'ati wato lokacin da ake amsa wa mutum addu'a a ran juma'a yake. Amma waqtalafa ulama fi waqtiha malamai sun kari juna ilimi akan wannan lokaci. Wa qala ba'dhum inda al-adhan al-awwal lokacin da aka yi kiran sallah a farko adhanu zawali wa qala ba'dhum inda julus al-imam ala al-minbari lokacin da limai ya zauna a kan mimbari ne wa ƙala ba'duhum bainal khutbatayn tsakanin hudu ba guda biyu ne aljalsatu bainal khutbatayn imami zama tsakanin wato hudu ba guda biyu na liman ne wa ƙala ba'duhum min awwalil khutbati ila salami min as-salati farkon tun farkon hudu ba har a sallame daga sallah ne wa ƙala ba'duhum fi akhir sa'atin min yawmil jum'ati wato an ce ƙarshen lokaci na ranar juma'a wanda lokacin juma'a din tun daga rana ta fada har wato ta ƙara fadawa shi lokacinsa duka yana da falala wuninsa da darensa duka falalansu ɗaya ne misali da daddare ba ana ya aiki har ya kai ɗari biyar ba idan kai astaghfirullah ɗaya da daddare to sai ka yi irinsa ɗari biyar a rana za ka samu an fahimta yi to shi ranar juma'a ba haka ba ne wunin saɗin tamkar dare ne amma duk da haka akwai lokacin da an keɓe da istijaba duk wanda ya samu wannan lokaci duk abin da ya roƙi Allah Allah zai bashi ila abdullahi ibn salamin an sa'atil ijabati an tambayi abdullahi ibn salam game da wannan lokaci fa qala hiya sa'atul akhiratu min yawmil jum'ati lokacin ƙarshe wato a ranar juma'a قيل كيف يكون ذلك تيا يا زي كسن هكا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الهالي النبي ينا شيوا لا يوافقها عبد مسلم يصلي يدعو الله باوا مسلمي با زي ديدي da wannan lokaci yana sallah yana roƙon Allah wa tilka sa'atun la yusalla fiha wannan lokaci kuma ba a sallah ciki ai faqala alam yaqul ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama annabi ce ba inna man tawadda'a duk wanda ya alwala wa jalasa ya zauna yantaziru salata yana jiran sallah fa huwa fi salati yana cikin sallah ai kalu bala sai suka ce eh haka ne kala fatilka hiya to wannan shine wannan lokaci fa idan hadhihi sa'atu a'taha Allahu lana ma'shar tijaniyina wannan lokaci mu jama'ar tijanawa Allah ya bamu shi shine lokacin da muke zikirin juma'a natawadda'u fi tilka sa'ati zamu yi alwala a wannan lokaci wa nantaziru salata mu jira sallah wa nadhkuru Allah tabaaraka wa ta'ala mu yi ta'ammatan Allah hatta taghruba shamsu har rana ta fada walhamdulillah kuma ana gani wannan lokaci shine kiyaman za ta tashi ana son mutum a kowane lokaci cikin lokutan da keɓance shi da ibada idan ka kula hamsu salawacin dinnan da muke yi ai kowanne yana da wani lokaci keɓantacce shi yasa ake son mutum in zai walaha ya ɗan jinkirta tsakiyar ranar zafi kaɗan saboda wannan lokutan ibadan da ka yi duk zai cece ka a wannan lokacin kaga tsakiyar rana kenan ba a faranta wani ibada ba da haka baka da abin da zai cece ka a wannan lokaci amma in kayi walaha da haka ka samu ibada a wannan lokaci to haka shi ma wannan lokacin da dab da rana za ta faɗa haka yake kamar sai da Fatima alaiha salam in la'asar tayi ba ta yin magana har rana ta faɗa tana zaune tana ibada ne su ibnu hajar al-asqalani duk haka suke da irin su imam dahabi ba sa magana wannan lokaci sai ya rana ta fada suna ta zikiri to wannan lokaci idan kayi ibada don wannan lokacin kiyama in tayi zai shaida ka bauta wa Allah ciki dan haka kaga ba karamin wato abu bane ko ba za ka yi zikirin juma'a ba dai to magabata ga yanda suke yi ana keɓance shi shi ma da zikiri tunda Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah ya samu gane نعم
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والأسرة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka kira kafiran makka zuwa ga addinin Allah cikin hikima wato da alqur'ani kenan wal mau'izatil hasanati kuma ka kira su da wa'azi kyakkyawa wajadilhum idan zaka yi jayayya da su kai jayayya da su billatihi ahsan da kira mafi kyawu taddu'a ila Allah bi ayatihi kira zuwa ga Allah da ayoyinsa waddu'a'i ila hujjajihi da kira zuwa ga hujjojinsa inna rabbaka huwa a'lamu ubangiji shine masanin waɗanda suka bata an sabihi gabarin hanyar Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin shine kuma ya san shiryayyu zai saka musu da haka kakka damu amma wannan ya kasance kafin a fara jihadi ne na'am وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نعم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين wannan aya ta sauka lokacin da aka yi yakin Uhudu lamma qutila Hamzatu yayin da aka kashe sayyidina Hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam wa musila bihi aka yayyanke sa yawma Uhud aqsama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi yayin rantsuwa la yaqtulanna 70 min kuffari quraish sai ya kashe mutum 70 cikin kafiran quraish wala yumassilanna bihim sai ko ya yayyanke su suma makana Hamzata maimakon sayyidina Hamza wallahu a'dalul adilin Allah shine mafi adalci qala wa in aqabtum idan za ku yi uquba to fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ku yi uquba irin abin da aka muku mana in aradtumul muslata idan kuna in aradtal muslata idan kana son yanke jiki fa masil bi wahidin ka yanke guda ɗaya kawai inna ma masalu laka bi wahidin sun yanke maka mutum ɗaya ne kawai wala yi matsalu laka bi wahidin wato matsilu an tabi sa'in ba za a yanke maka mutum ɗaya kai ka zo ka yanke mutum saba'in ba a haɗa laisa bi ajlin wannan ba haka ba ne to amma irin makanan ana bayyana shi saboda a bayyana wato mutum in an masa abu yayin da zai bai da martani amma annabi ya wuce irin maganan nan saboda ya san duk abin da yake tare da Allah an gane ayi eh akwai wani malami yana cewa jawazu al-arad alaihim hujjatu wuqu'uha bihim tasalli hikmatu abubuwa da yake tare da mutane na aukuwa da annabawa an gane ai shi ko Allah yana yi saboda wata hikima ne ya Allah wani shari'a yake so a bayyanar sai a bayyanar da shi tare da annabawa din amma ba wai su din suna yin haka bane an fahimta ai annabi ai mai yafiya ne ai yafiyan nasa ma sai da yawa sai da Allah ne muka karanta a suratul tauba in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum da haka wanda Allah ya gaya masa haka kaga ai ba za a zo a ce kuma ga yadda ya canja anan ba to koyarwa ne ake so a nuna wa mutane idan aka maka laifi ka yi haƙuri in ba ka yi haƙuri ba to ka me da martani guda ɗaya a gane a yi wala in sabartum na huwa khairul lisabirin idan za ku haƙuri ga barin uquba to haƙurin shine yafi alheri ga masu haƙuri dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kame wa kaffara an yamini sai kafara ga rantsuwar nashi na'am
وما صبرك إلا بالله na'am ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ubangiji yace masa kai haƙuri haƙurin da za ka yi gamdakatar ne daga Allah kada ka yi baƙin ciki akan kafirai in ba su ba da gaskiya akan abin da ka zo da shi ba kada ka zama cikin kunci dukkan makircin da suke maka don haka ni zan taimake ka akan su na'am إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون don ubangiji yana tare da masu tsoron Allah yana taimakon su da kuma masu kyautata ibada na'am بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا na'am إنه هو السميع البصير na'am wato mun kammala suratul nahl mun shiga suratu al-isra suratul isra'i ita ma sura ce ta makka tana da ayoyi wato 111 ko ko 110 tana da ɗabi'a ta surori na makka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi 'abdihi laylan sarki ya tabbata ga ubangiji da ya tafiya da bawansa cikin dare هذه نزلت في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كاسوكا إسراء النبي لي أسري به بمكة أما إسراء ينا مكة ليلة سبع وعشرين من رجب واتو رانا تا عشرين دبوكي نوة الرجب شيسا كون لرانا عشرين دبوكي نرجب رانا واتو إسراء ne kamar irin kasashe su wannan masar da su sudan suna da taruka ma da suke yi don rana ne da Allah ya girmama annabi sosai a ciki. Lailatul Isne, amma shi kuma daren Litinin, wa huwa sallallahu Alaihi wasallama wuli da yawmal Isnin. Annabi an haife sa ran Litinin ne, wa bu'isa yawmal Isnin, an aiko sa ranar Litinin, wa usriya bihi ila sama'i yawmal Isnin. An masa Isra'i ran Litinin, wa kharaja min Makkata muhajiran yawmal Isnin. ya fita yana hijira daga makka ranar litinin wa wasala almadinata yawmal isnin ya isa madina ranar litinin Allahu akbar wa tuwfiya sallallahu alaihi wa sallama yawmal isnin ya rasu kuma ranar litinin kullu atwarihi dukkan halayensa sallallahu alaihi wa sallama wa taqallubatihi tusadifu yawmal isnin da dukkan wani jujuyawa da yana karo da ranar litinin wala alla sirra fi dhalika yace watakila sirri a cikin wannan huwa sanil hadarat shine halara na biyu kage aka ce al-ahdu rana ta farko ce ai in aka ce al-ithnaini rana ta biyu as-thulatha ai daga salasa ne arba'a daga arba'a ne al-khamis daga khamsa ne haka dai har ka jera ne kun ko da haka shi yasa Allah ya sanya shi rana ithnaini eh kama anna Allah tabaaraka wa ta'ala lahu al-ahdiyatu kadaitaka ta tabbata ga Allah فالرسول صلى الله عليه وسلم هو ثاني فلهذا جاء يوم الاثنين الذي هو ثاني الأيام يوم أطواره صلى الله عليه وسلم مم. نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da jikinsa da kuma ruhinsa ba mafarki bane kuma ya kirawo shi da kalma mafi girma shine abdu dukkan daraja da annabi ya kai wajen Allah babu kamar ka ce masa bawan Allah ma'anar bawan Allah shine wanda ya san Allah ya kiyaye Allah yanda Allah yake so kaga wannan ai ba karamin daraja bane yace ana sayyidu waladi adama wala fakhra adamu faman dunahu tahta liwa'i yawm alqiyamati wala fakhra kaje yace shine shugaban adamu duka ran kiyama annabi adamu da wanda ke koma bayan sa dukkan su suna karkashin tutansa amma wannan yace babu alfahari a ciki kasancewar sa bawan Allah shine alfahari kamar yadda Sheikh Ibrahim ya faɗa fama fakhruhu illa al'ubudatu lam yarum lam yarum siwaha wa zaka al-fakhru fakhru musannadukum mukhalladukum eh ubudiyatuhu azamu min siyadatihi bautarsa ta fi shugabancinsa li'anna yakunu sayyidan idan kana bainal khalqi yana zamantowa shugaba ne in ya zamanto a tsakanin halittu idan kana fina fa huwa sayyiduna wa idan kana fi hadrati Allah tabaaraka wa ta'ala fa huwa 'abdun wa huwa maqamuhu a wajen Allah kuma shine bawan Allah cikakke huwa al-'abdu haqqan wal anamu 'abiduhu wa fi hadrati Allah tabaaraka wa ta'ala a'azamu min maqamihi wa huwa 'inda al-khalqi idan aka ce maqamin sa a wajen halittu da ko maqamin sa wajen Allah kaga na wajen Allah yafi ai da haka shine ubudiyyar sa tafi siyadanta siyadansa eh Allah Isra'il da shi min al-masjid al-harami tun daga masallaci mai alfarma Makka ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci na Qudus allazi barakna haula wanda Allah ya sanya albarka na ƴaƴan bishiyoyi da koramai gefen sa Qudus kenan linuriyahu min ayatina da Allah ya nuna masa abe bakin mamaki innahu was-sami'ul basir Allah shine mai jin da da aka wa annabi kuma yana gane wannan Isra'i da Allah ya masa wato kamar karramawa ce kaga ya kai kusan shekara goma sha ɗaya ana ta masa cutarwa ana ta masa cutarwa sai Allah ya saka masa da kai shi sama ya nuna masa shugabanci da Allah ya bashi a cikin al'alamin ulwiyo da haka ka gani wannan kamar wato sakamako ne Allah ya masa eh na'am وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا نعم ذرية من حملنا مع نوح نعم إنه كان عبدا شكورا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa ataina musa alkitaba an ba wa annabi Musa at-Taura waja'alnahu hudan Allah ya sanya shi wato mai shiryarwa ne ga banu Isra'il ya ce musu Allah tattakhidhu wakilan kada ku ji ku riki wani wato abin jibinta koma bayan Allah eh zuriyata marhamalla ma'a nuhin wato sune zuri'ar wanda aka dauka tare da annabi Nuhu ya'yan annabi Nuhu guda uku nan innahu kana abdan shakura annabi Nuhu bawa ne mai yawan godiya ga Allah na'am وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتكن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار na'am وكان وعدا مفعولا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa qadaina ila bani isra'il mun yi wahayi zuwa ga banu isra'ila a cikin at-taura la tufsiduna fil ardi za ku yi barna a tsodoron ƙasa shine ƙasan sham ku yawaita sabonni ciki marratai ne har so biyu wala ta'alunna uluwan kabira za ku ɗaukaka ɗaukaka mai girma bi ma'ana za ku yi zalunci a cikin doron ƙasa amma Allah ya ce fa'ida ja a wa'adu ulahuma, wato idan alkawarin wato farkon ɓarnan da kuka yi ya zo, ba asna alaikum ibadan za mu tado muku bayi wato na Allah ma'abota ƙarfi, ba ja su khilalar diyar za su zazzagaya tsakanin gidajenku su yaƙe ku, wa kana wa'adan maf'ulan, alkawari ne abun aukawa, wa kad afsadu al'ula da katli zakariya. sun yi barna wato a marra ta farko sun kashe annabi zakariya fa ba'asa alaihim jaluta ya aika musu wato jaluta wa, wa, wa junudahu fa qataluhum suka kakkashe su wa sabau auladahum suka ribaci ƴaƴansu wa kharrabu baital maqdis suka rusa qudus thumma na'am ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace thumma radadna lakumul karrata bayan nan muka ƙara maida muku sarautar ku da rinjayen wato ba'da mi'ati sanatin bayan shekara 100 Allah maida musu wannan wa amdadnakum bi amwalin muka taimake ku da dukiyoyi da ƴaƴaye waja'alnakum muka sanya ku akthara nafira kun fi kowa yawan jama'a na'am إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها na'am فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace musu wa in asa'tum wato wa in ahsantum a in ahsantum idan kun kyautata bautan Allah to kawo kanku kikawa dan ladan ne lada gare ku ne idan ku kuka yi barna to ku san wannan sakamako shi ma yana gare ku amma ku sani fa idza jaa wa'dul akhirati idan wato alkawari na lokaci na biyu ya zo haka nan Allah zai aiko musu mutane da za su yaƙe su liyasu'u wujuhakum cewa wujuhakum wato ana nufin su ne tasmiyatu shay'i bismil juz'i ne ba su ɗin- ba fuskan su bane za a muzanta idan mutum ya mu ran shi ya baci ai za a gani a fuska ko to shi yake sa ake kiran fuskan haka yuhzinukum bil qatl was sabi wato huznan yadhharu fi wujuhikum bakin ciki da zai bayyana a fuskanku kulu almasjida don su shiga wato baitul maqdisi su rudusa shi kama dakhaluhu kamar da suka rusa shige shi suka rusa shi awwala marratin wal yutabbiru su kuma hallaka ma alau abinda suka yi rinjaye akan sa tadbiran hallakarwa wa qad afsadu thaniyan an ce kuma sun ƙara barna na biyu bi qatl yahya shine kisa annabi yahya da suka yi fa ba'ata alaihim buktu nasara Allah aiko musu buktu nasar sarki fa qatala minhum 70000 ya kashe wato dubu saba'in ciki na'am
عسى ربكم أن يرحمكم na'am وإن خذتم عدنا نعم.
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da abin da kuka yi nan ya kusata Allah mai jin kai ya jin kanku ba'da al-marrati thaliyati in tubtum wa in udtum idan ko kuka koma wato barnan nan Allah yace zai sake aiko musu masu azabtar da su wa qad adu kuma sun koma بتكذيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم da ƙaryata annabi fasulita alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam aka dora annabi akan su bi qatl quraizata ya kashe banu quraiza wa nafi nadiri da kore banu nadir wa darbil jizyati alaihim da kuma sa musu haraji shehu ibrahim yace Allah ya sa Allah ya ƙara dora musu jamal abdul nasir a lokacin wannan digo akwai magana da an goge kuna kala shehu wa narju an yusallita alaihim kadhalika jamal abdul nasir Allahu akbar Allah yarhamhu waj'alna jahannama wato mun sanya jahan ah, wutan jahannama hasiran kurkuku ne lil kafirin ga kafirai Allah ya kiyaye na'am إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات na'am ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ubangiji tabaraka wata'ala yace inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi daidaiciya a nan duniya da lahira wa yubashshirul mu'minina yana farantawa mu'minai rai allazina ya'maluna as-salihati masu aikata ayyuka nagari cewa anna lahum ajran kabira suna da falada wani lada mai girma shine aljanna Allah ya samu نعم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما kuma ka ba su labari cewa duk waɗanda ba sa wato aikata aiki na gari ba sa ba da gaskiya da lahira an tanada musu azaba mai raɗaɗi shine wutan jahannama Allah ya kiyaye ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير na'am وكان الإنسان عجولا yace mutum wato kafiri yad'u yana roƙon sharri ga kansa da iyalansa du'a'ahu bil khairi kamar yadda yake wa kansa addu'an alheri wato shi kafiri kenan dan shi kafiri bai san ma lahira ba krista yanzu su sun san lahira shi yasa Allah yace tamannawul mauta ku gurin mutuwa in kun ce lahira na ku ne ai ba su guri ba to su sun san lahira din amma shi kafiri bai san me lahira ba don haka sharri ma bai san sharri bane eh wa kana al-insanu ajula lalle mutum yana gaggawa a karan kansa shi yasa ba a son mutum ya roki ko mutuwa ko wani abu eh la yatamanna yanna ahdukumul mauta li dhurri nazala bi kada ɗayan ku yi gurin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi fa in kana mutamanniyan ko fa in kana labudda mutamanniyan idan babu makawa sai yayi guri to yace Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khayran li yace ya ubangiji ka rayar da ni muddin rayuwa alheri ne gare ni ko ko ka kashe ni idan mutuwa ya zama alheri gare ni amma ba a son mutum ya wa kansa addu'a mara kyau eh na'am وجعلنا الليل والنهار آيتين na'am فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا na'am لتبتغوا فضلا من ربك ولتعلموا عدد من ربك.
السنين والحساب لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ubangiji tabaraka wa ta'ala كل شيء فصلناه تفصيلا yana fada dalilai akan wato ikonsa da kuma kadaitakansa yace waja'allan laila ya sanya dare da rana suka zamo ayoyi guda biyu masu nuna ikon Allah fa mahauna ayatan layl yace ya shafe wato ayat dare da wato rana waja'alna ayatan nahari muka sanya wato ayar wuni bi ma'ana wunin kansa mubsiratan wannan majaz aqli ne isnadu shay'i ila ghairi ahlihi kaga ai wuni baya gani bi ma'ana ana gani ciki kenan eh ai mubsaran fiha bid-daw ana gani da haske ciki Allah ya muku haka litabtagu fadlan min rabbikum ku nemi arziki daga ubangijinku da rana walita'ala kuma yayi muku haka dan ku san adadin wato shekaru da kuma irge na lokaci duka wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce kowanne abu da ake bukata mun bayyana shi bayyanawa na'am وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه na'am ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Kowanne ɗan Adam an sanya masa wato aikinsa a wuyansa, ai, amalahu shi ne tsa'irahu, ya hamiluhu fi unuki, ƙusta bi zikir, wato an keɓance wuya da ambato, li'annan luzuma fihi a shaddu, tabbata ya fi a wuya ne, mamin mauludin, a an ce ba yaron da za a haifa yuladu illa wa fi unukihi warakatu. akwai wani wato takarda a wuyansa maktubun fiha shaqiyun am sa'idun an rubuta masa dan wuta ne ko dan aljanna ne Allah ya sa mu cikin aljanna shi yasa bayin Allah wanda Allah ya ba su kasafi in sun ga dan wuta ma sun sani in sun ga dan aljanna ma sun sani an gane ai bayan wannan na na wato wuya din akwai agoshin kowa an rubuta wato shaqiyun aw sa'idun shi ma a rubuce ke Allah ya kiyaye mu na'am يقرأ wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban za a cire masa littafin aikin sa ranar kiyama yalqahu da zai hadu da shi manshuran abun watsawa gare sa na'am اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا na'am من اهتدى فإن فإنما يهتدي لنفسه نعم ومن ضل فإنما يضل عليها نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا a ran kiyaman za a ce masa ikra kitabaka ka karanta littafinka ka fabi nafsika yawma alayka hasiba ka isa mai sheda a karan kanka mani tada Allah ya ce duk wanda ya shirya ga aikata alheri fa inna ma yahtadi li nafsi yana shiriwa ne ga kansa ne lada zai nashi ne wa man dalla wanda ko ya bata yaki bin Allah fa inna ma yadillu alaiha yana bata wa kansa ne sabonsa zai tabbata kansa wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata rayi za ta wa wata rai laifi kowa laifinsa yana gare sa sai dai wanda ya taba sunnan wani abu mara kyau sai aka aikata shi wannan to za a bashi wannan zunubi shi shi yasa akwai masu cewa idan aka wa mamaci kuka to ana azabtar da shi da kuka na wannan mamaci wanda ya masa kukan sai da Aisha ta ce a'a ai ba su fahimci maganan annabi ba Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukra da haka idan mutum ya mutu wani ya masa kuka to azaban wanda ya kuka yana gare sa amma wanda aka wa kuka ba za a masa azaba da wannan ba an fahimta yi yauwa babu ba a kama laifin wani da wani eh haka ta faɗa wanda ya mutu annabi ya faɗi maganan tauba yahude ne almayitu yu'azzabu bima niha alaihi ko bima naha alaihi ahluhu ka ga mamacin nan duk da wato kukan nan da ake masa fa ana masa azaba ma'ana hadisin kenan wasu kuma suka ce a'a a jahiliya suna yin wasiya a masu kuka saboda abun alfahari ne idza muttu idza mittu fan aini bima ana ahluhu wa shuqi alayya aljayba yabna ma'badi ko yawwa to saboda haka kaga irin wannan wasiya na kuka ai dole a kama mutum da shi amma don wani ya mutu an yi kuka ba za a masa azaba da wanda ya masa kukan ba sai dai wanda ya kukan shine bai imani da kaddara ba za a masa azaba wala taziru waziratun wizra ukhra haka nan masu cewa iyayen annabi sallallahu alaihi sallama ba yan aljanna bane to wani laifi suka yi da za a sa su a wuta Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah baya azabtar da kowa sai ya aiko masa manzo in bai yarda ba sai a masa azaba kaga iyayen annabi wanne manzo aka aiko musu har suka kafirce a ce a sa su a wuta ai ba mu samu wannan ba idan kuma ka ce suna kan addini annabi Ibrahim annabi Ibrahim ba annabin su bane balle a ce sun kafirce mu ce akwai annabi Isma'il ma a gurin kafin tsakanin ai shi ma ba annabin su bane ai saboda haka babu maganan wannan maganan wannan kaga aya ce mai zaman kanta ai ba zai ta hadisi ba zai ta da aya ba hadisin kuma an ce mutum ɗaya ne ma ya rawaito shi eh na'am وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace idan ya so halakar da wani alkarya zai umarci wato shagababbun su shine shugabanni fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci ai su sabi Allah a ciki fa haqqa alaiha alqawlu azaban Allah sai ya tabbata akanta fa dammarnaha Allah yace sai ya halaka ta wato halakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace amana biya shababu wa kafara biya shuyukhu matasa sun yi imani da ni amma dattijai sun kafirce mu ne to yawanci idan aka aiko annabi to dattijan suna sa shi a gaba su ne suke batar da mutane ramari kuma suna bin wato annabawa saboda haka an musu yabo mai kyau amma ba fa an ce dattijai a, ba, ba mutanen kirki ba yauwa ai mu ma yanzu mun bar matasa ai su yarima ne matasa ko yawa saboda haka ba a zarge mu ba eh an ce man shaba fil islam shaybatan kutiba lahu hasana in kai furfura guda daya a cikin musulunci to za a buki rubuta maka kyakkyawan lada Allahu akbar na'am وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح na'am وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا a mun karanta cewa suran ta makka ce duk wannan ana magana da mutanen makka ne Allah ya ce wa kam ahlakna min alquruni su sani tarnuka da yawa Allah fa ya hallaka su ubangijinka kuma ya san da zunubin masu aikata zunubi zai saka musu da abin da suke aikatawa na'am من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Duk wanda yake son duniya da ayyukansa shi ne al'ajila ta'ajjalna lahu fiha, za mu gaggauto masa ma na sha'u abin da muke so ciki, liman nuri daga waɗanda muke so, sun maja'alna lahu aifil akhirati jahannama, sai mu sanya masa wutar jahannama a lahira Allah ya kiyaye, zai shige ta abin zarga kuma ana tunkuɗa shi ga barin rahman Allah, Allah ya kiyaye.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا haka nan waɗanda suka aikata wato wanda suka nufi lahira wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha yayi aiki irin na lahira yana mai bada gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sune za a basu wato sakamakon ladan su a wajen Allah eh إذا نمد هؤلاء وهؤلاء نعم.
من عطاء ربك na'am وما كان عطاء ربك محظورا waɗanda suka nemi duniya da lahira Allah ya ce kullan numiddu kowa muna bashi kyauta li ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik daga baiwan ubangijinka baiwan ubangijinka bai kasance abun hanawa ga kowa ba Allah ya bamu eh انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ka gaya musu cewa yadda aka fifita sashe akan sashe a nan duniya wasu masu arziki wasu masu daraja to darajar lahira kuma ta fi haka wa akbaru tafdila min ad-dunya sama da duniya fayanbaghi al-i'tina'u biha dunaha ya dace a kula da lahira kuma bayan duniya na'am لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ya kai abokin zance kada ka sanya wa Allah abokin tarayya fatab'uda sai ka za- zauna abun zarga ka zamanto baka da mai taimako na'am وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Ubangiji tabaraka wata'ala ya umarci dukkan musulmi Allah ta'budu ko dukkan mutane kada su bauta wa wani sai shi an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana kuma yayi umarni a kyautatawa ma'aifa matukar kyautatawa bi an tudirruhuma ko bi an tabarruhuma kumusu biyayya eh na'am إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما na'am ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Ubangiji ya ce idan Allah ya rayar da ɗaya daga cikin ma'aifanka ko ko dukkaninsu har suka tsufa, to kada ka ce musu tir ai kub'an au tabban. Dan idan mutum ya tsufa yana samun canjawa ta ɗabi'a to kada ka ce masa tir. Wala tanharhuma, kada kuma ka hantare su ka musu tsawa, wa qul lahuma qawlan karima. Idan za ka musu magana, ka musu magana mai daraja. Kada ya zamanto don Allah ya ɗaukaka ka ka maida su kamar yara. Na'am, واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Ubangiji ya ce, Wakfid jana hazzulli, ka ƙasƙantar da ka faɗa na ƙasƙantar da kayi lahuma gare su. Wannan wato akwai tashbihi a nan, ka ga yadda tsuntsu yake lulluɓe ‘ya'yansa ko, a, wannan yana da ‘ya'ya zai lulluɓe su da fuka-fikin shi ko, to haka ake so mutum ya rika tausayawa ma'aifansa, kamar yadda tsuntsu yake lullube 'ya'yansa shine waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmati shine tausasawa gare su wa qur rabbi irhamhuma karika musu addu'a kace Allah ya ji kansu kama rabbayani saghira wannan ma din ba to wannan ta ta'ali ba ta ta'lili bane ta ta'liliya ce kai kama rabbayani saghira don sun girmar da ni tun ina karami an gane don sun girmar da ni ina karami idan mutum ya haifi ɗa ya wulaƙanta shi Allah zai wulaƙanta sa an gane ai duk wanda ya wulaƙanta ɗansa Allah zai wulaƙanta shi kai ka kawo wannan ɗa a duniya baka ciyar da shi ba baka shayar da shi ba baka masa mahalli ba ka watsar da shi saboda haka Allah zai tozarta mutum Allah ya kiyaye da haka wannan kuma zai kawo rashin fahimta tsakanin yaron da ma'aifa ɗin da haka Allah ya ce kama rabbayani saghir don sun rene ni ina karami to shi ne zai kawo kyautatawa tsakani amma ka san mutum bai kyautata maka ba ya wulakanta ka ai ba kowa zai iya bashi haɗin kai ba ko to da haka iyaye ba wai kawai don kun haifi yara sun zama muku kamar wani akawun ba ko wani ATM sun girma ka je ka rika tatsan kuɗin su a'a ka kula da su ka kyautata musu sun san wannan to shi yasa za su maka amma in babu wannan ba za su maka ba an ce yaro in ya wuce shekara bakwai baka samu tausayinsa ba to ba za ka samu ba wata shekara bakwai ba a nan ne zai karanta komai kwakwalwansa zai zauna ya ce a da baba mu kaza yake mana yana mana kaza yana mana kaza Allah ya sa an gane kama rabbayani saghira don sun girmamar da ni tun ina karami tadullah li wahdika eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة duk wanda ya riski wato ɗaya daga cikin ma'aifansa ko ma'aifansa guda biyu bai shiga aljanna ba Allah ya kaskantar da shi Allah ya kaskantar da shi Allah ya kaskantar da shi eh dan idan mutum Allah ya bashi ma'aifa ya rabu da su bai samu kofa aljanna ba aikin da zai nan gaba kuma ya samu aljanna ko aka abayar su Allah ya kiyaye idan mutum Allah ya bashi ma'aifa to gaskiya akwai yaƙi babba yafi yaƙi da takobi ka rabu da iyaye wannan lafiya to yafi yaƙi da takobi babban aiki ne eh shi yasa zaka ga kamar manya yawanci ana ɗauke iyayensu saboda kar a samu wani saɓani ɗaya tare da su yana rage daraja eh an fahimta eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa laula makhafati ma wato tuhdithuna ba'di ba dan tsoron abin da za ku yi bayana ba la qultu inni dhamintu aljannata li arba'ati da zan ce nayi lamunin aljanna ga mutum hudu man barra walidaihi duk wanda ya wa iyayensa biyayya annabi ya masa lamunin aljanna garanti ne eh duk kuma mutum abin da yake ko yana sabon Allah fa inda ya kula da iyayensa Allah ba zai tozarta shi ba sai ya shiryar da shi eh wato wamra'atun ko wamra'atin tasaddaqat bi sadaqiha lillah wa ba'luha radin lidalika matar da tai kyautan sadakinta ga mijinta alhali mijinta kuma ya yarda da haka da haka Allah annabi sai ya mata lamunin aljanna wanda yana nuna cewa idan mace ta zauna da mijinta kada ta mai da mijinta shine kamar dole komai sai yayi haka ne amma ana son kyautata tsakanin aure din ke ma ki rika yin alheri wannan zai sa ki samu irin wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibu iyalin da ma abocin yara yas'a yana aiki wa yashahidu yana kokari li an yutimahum halalan ya ciyar da su halal to wannan shi ma annabi ya ce ya masa lamunin aljanna annabi yana cewa inna min adh-dhunubi dhunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyamu akwai wasu zunubai yin sallah da azumi baya kankare su inna ma yukaffiru al-humum fi talab al-ma'ishati wato bakin ciki cikin neman abin rayuwa ke kankare su wa ta'ibun taba min adh-dhanbi da wanda ya tuba ya bar zunubi wa nawa Allah ya'uda ila dhanbin yayin niyya ba zai koma ga zunubi ba ما لم يرجع اللبن إلى الضرع هؤلاء الأربعة waɗannan guda hudu laula an akhafa ay yuhdithu amran dan ina tsoron kada su yi wani lamari la qultu inni zamintu lahum aljannata da zan ce na musu lamunin aljanna Allahu akbar eh na'am ربكم أعلم بما في نفوسكم na'am إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allahu akbar ubangiji ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Ubangiji ya san abin da ke cikin zukatanku abin da kuka ɓoye na yi wa iyayenku biyayya da saɓa musu, ko da a zuciya mutum iyaye niyya to Allah zai kama shi Allah kiyaye. In takunu salihin idan kuka zamanto nagari fa innahu kana ghafuran Ubangiji mai yawan gafara ne ga waɗanda suka dawo ga barin saɓa wa iyayensu. Eh, na'am.
وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا ba wai sai iyaye kaɗai ake saɓawa ba har da ‘yan uwa ma. Ubangiji ya ce wa ati dal kurba haƙƙahu, ka ba wa danginka haƙƙinsu na biyayya da kuma kyautatawa, da ma miskinai da matafiya duka, dole a cikin zamantakewan musulmai a zama kamar dangi ɗaya, ana kyautata wa juna. Amma idan za ka kyautata ɗin, wala tubazzir tabzira, kada ka ɓata dukiyanka duka, kamar yanzu Ale Gaji ya ɗauki shagon sai bani. Ka ga ya ɓarna yi. amma ba dagire ne fa eh innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu bata a wato dukiya yan uwan shedanu ne shedanu ne sune masu barna ai an gane ai ko da ruwa ba a son barna shi yasa a cikin alwala da wankan janaba aka ce qillatul ma'i ruwan ma abinci ne ai in ka bata shi tamkar ka bata abinci ne wa zai rayu babu ruwa wa khalaqna wato wa khalaqna min al-ma'i kullu shay'in hayy saboda haka ko da ruwa ba a so ka bata balle abinci ko da ya faɗi a ƙasa mutum ya ƙoƙari ya tsince shi haka ne sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko dabino guda ɗaya gani sai ya ɗauka wa kana shaytanu shi ko shaytan ya kasance mai yawan butulci ne ga ubangiji okay na'am shi shaidan mai yawan butulci ne ga ubangijinsa Allah ya kiyaye mu na'am وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ma tu'ridanna anhum idan ka bijirewa wato waɗannan da aka irgo mutane miskinai da ‘yan uwanka da kuma matafiya don ibtiga a rahmatin min rabbika neman wani rahama daga Ubangijinka faƙullahum, to ka gaya musu magana mai sauƙi tattausa, ko da almajiri ne in yi bara to kada a masa tsawa, a ce Allah ya baka sa'a, to wannan kalman zai bisa, an gane ai sai ka ga a rayuwarsa ya yi albarka. wannan kalma da alkalimatu tayyibatu sadaqa an fahimta ai ka gaya masa magana mai daɗi zai tasiri a jiki eh na'am ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ubangiji tabaraka wata'ala da ya saukar da annabi wannan ayoyi annabi ya kyautar da rigansa bai fita ba sai aka ce ya annabi bai fito ba aka ce ba shi da rigan da zai sa ya fito ne sai Allah ya ce masa wato wala menene wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuq kada ka sanya hannunka wato abun daurewa zuwa wuyanka wannan kinaya ne wato na rowa shedan yace shi marowaci rowansa kadai ya ishe sa ba abun da zai sa yayi zaka ga marowaci baya cutar da mutum to shedan faraga minhu shedan ya kare da shi ne duk marowata zaka ga mutanen kirki ne ba sa yin sabo yawanci to rowan su din kadai ya ishe ya ishe su a wajen shedan an gane haka shedan yace ba ruwansa da marowaci saboda haka kada mutum ya zama marowaci akwai wannan modibo shiwa ya ce wai rowa din a jikin mutum kansa yana roƙon Allah ya kashe mutum kullum rowan shi a jikin mutum yana roƙon Allah Allah ya kashe mutum kullum Allah ya kiyaye mu eh kada ka yi haka wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi wala tabsutha kullal basti kada kuma ka shimfida ta aika yake kyauta duka kamar yadda annabi ya yi fata'uda ka zauna maluman abun zarga a suran kada ka yi kyautar dukiyarka duka ka yi dai abin da ya ragawa a cikin dukiyanka afdalu sadaqati ma kana an zahri ghinan bayan wadata kana da abin da zaka ci ka sha sai ka dauka ka bayar wani bangare daga ciki amma kar ka bayar dukiyan duka akwai kuma makamin da zaka kai kai haka din babu wani abin da zai faru da kai kamar misali su sai na abubakar ba su annabin ka gani yana bayar da dukiyarsa duka amma kai in kayi sai ka zauna baka ci baka sha ba Allah ya kiyaye eh na'am إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Allahu akbar إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke yalwata arziki ga wanda ya so don haka kyautanmu ba zai yalwata wani ba, wa yaqdiru kuma yake ƙuntata wa wanda ya so arziki innahu kana khabiran basira shi ne masani wato da bayinsa. Wani idan aka bashi talauci to zai iya halaka, wani an maida shi mai kuɗi kuma zai halaka, da haka in an maida mutum talaka Allah ya san haka ne daidai da kai, in ya maida mai kuɗi mai kuɗi ma shi ma ya san daidai da haka ne. saboda haka dukkan waɗannan jarrabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tas'un nasa bi amwalikum ba za ku yalwaci mutane da dukiyanku ba idan yanzu za ka ɗauki miliyan goma sai ka raba wannan gari me zai zamo musu ana son halinka da kyawawan ɗabi'unka su yalwaci mutane kowa kuka haɗu da shi lafiya lafiya kana faranta masa rai ya fi a ce ka tura masa dubu goma a rana ya cinye ta an fahimta yi kyan hali shine babu kamar shi Allah ya bamu eh
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق na'am نحن نرزقهم وإياكم na'am إن قتلهم كان خطأ كبيرا ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa kafiran makka wala taqtulu auladakum kada ku rika kashe yaranku dan tsoron talauci Allah shi ke arzuta ku da su duka eh wannan aya za ta yi aiki akan irin masu family planning family planning ana yin sa saboda cuta ne amma don tsoron talauci to wannan kuma zai haɗu da waɗannan mutane masu kashe yara don talauci kai arzikinka kai ka bawa kanka ko kai kake bawa kanka ai Allah ne ko kuma kowa da za a haifa da bai wanda zai zo da shi amma idan akwai matsala na lafiyar yara ko lafiyar mace babu laifi ai amma dan kawai kudin makaranta abinci yayi tsada menene kai ka san biyu in ka haife su zaka rayu ne sai ka bar su maraya marayu mai dan ka ba a wa Allah wayo eh kuma yaro kowa da albarkan da zai zo masa kuma kowa da baiwan da Allah yake bashi eh inna qatlahum kashe yaran kuskure ne babba a wajen Allah na'am ولا تقربوا الزنا na'am إنه كان فاحشة وساء سبيلا haka nan ubangiji ya ƙara ce musu kada ku kusanci zina ba a ce kada a aikata shi ba dan shi wanda ya kusance sa sai ya aikata shi dan shi zina wato mummunan al- abu ne kuma a al'adance ma abu ne ba shi da kyau قال بعض السلف احذروا من الزنا كجي tsoron zina fa inna fihi sitta khisal akwai halaye guda shida a ciki salasan fi dunya wa salasan fil akhirati uku tun anan duniya uku kuma a lahira fa fi dunya yadhhabu bi barakati rizqi a duniya zai tafi da albarkan arziki duk arzikin mutum in bai kiyaye zina ba sai ya talauce eh sai ya talauce in ko bai yarda ba bai san ya talauce ba amma akwai talauci tare da shi yakunu sahibu faqiran sai ka zama ka ga abocinsa ya zama talaka wa yadhhabu bi baha'il wajhi kuma yana tafiya da kyan fuska duk mutum wanda yake zina fuskarsa tana yin muni Allah ya kiyaye fa yakunu mubghadan inda almuslimin sai zama abin ki a wajen musulmai walau kana jamilan ko da kyakkyawa ne wa yusabbibu almarza kuma zina yana sababatar da cuta a nan duniya ta kamar es da sauransu wa fil akhirati alahira kuma shiddatul hisab wa shiddatu ghadabillahi tabaaraka wa ta'ala wa dukhulan nari a lahira kuma yana ka tsananin hisabi da tsananin fushin Allah da kuma shiga wuta Allah ya kiyaye eh wanda abubuwa ne munana duka masu yin zina su yi kokari su yaƙi kansu su daina eh shi aure shine gonar dan adam kaga sai an samu dan adam ake samu duk wani abu abin da ya shafi musuluncinsa dukiyansa da mutuncinsa yanzu mutum zai ga kamar satan dukiya ba kyau kai da ka ɓata irin dan adam ai ya fi muni aiko dan adam din sai ya tsira ya zama mutum sai a samu waɗannan abubuwa su zo masa to kai kana ga waɗannan abubuwan suna da mutunci amma shi dan adam din da Allah ya halice shi kai ma ka da shi banzan mutum ka je ka lalata yaran mutane saboda talauci da rashin gata ka dan ba su ɗari biyar dubu ɗaya ka je ka haifi yaro da ba shi da dangi Allah ya kiyaye eh amma shi yaro idan aka aife sa ba shi da uba ba shi da laifi wajen Allah duk wani hadisi da ya tabbatar da wannan ba daidai bane an fahimta yi annabi Isa ba shi da ma'aifi ran kiyama za a kira shi da sunan ma'aifiyarsa kamar da anan duniya ake kiransa da sunansa sunan ma'aifiyar Isa ibn Maryama to a lahira kowa za a kira shi da sunan baban shi ne idan mutum ɗan aljanna ne kuma ɗan ba shi da uba za a kira sa da sunan ma'aifiyarsa ne wannan haka hadisi ya tabbatar wala taziru waziratun wizar ukhra akwai hadisi da yake cewa ɗan zina baya shiga aljanna wannan babu shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yace duk ma wani shege yace ni ubansa ne in dai ba Tijani yace ni ubansa ne Allahu akbar eh na'am Allah ya kiyaye wata a sabila tirda wannan hanya wato zina na'am ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق na'am ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل na'am إنه كان منصورا afuwan waɗannan aƙidu suna da ɗan yawa na jahiliya da suke aikatawa idan muka fara su ba ƙariya za mu yi kuma lokaci ya gabato da haka kuma akwai za mu yi fatiya za mu shiga lokacin mala amadu shi ma ƙarfe goma yake fara ko da haka za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu baɗi Allah ya kai mu ya kai mu cikin lafiya alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya mu cikin masu lafiya da kuma suka aikata wannan tafsiri Allah ya ba mu ladansa duka wani kuskure da muka yi Allah ya yafe mana wanda muka bata musu rai su ma kuma su mana afuwa saboda a cikin magana zai yi baka san ka faɗi wani abu ba daidai ba kuma shi wa'azi zaka ji kamar kai ake nufi kuma ba kai ake nufi ba aka karatun yake dan haka a zamanin annabi ma abubuwan suke Allah ya sakawa maulanmu Sheikh Ibrahim Salih radiyallahu ta'ala anhu al- da alheri dan albarkansa ne muka samu muke yin wannan kuma da izininsa ba don shi ba ni almangari bai isa na zo na sa mutane a gaba ba albarkansa ne sa muke yin wannan Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai Allah ya samu mu samu alheri wanda ya wuce tunaninmu albarkacinsa kuma Allah ya ba mu ladabin zama da shi Allah ya tsawaita numfashinsa ‘ya'yansa da zuri'ansa duka Allah ya musu albarka Allah ya kiyaye su Allah ya sa mu zauna da su lafiya mutane mun gode sosai masu zuwa su saurari tafsiri kamar limamin sarki da kuma shatimansa da sauran mukarrabansa za mu ce muna tare da mai martaba yusufari ya ba mu haɗin eh, haɗin kai da goyon baya duk abin da muke na addini muna gaya masa kuma yana ba mu shawarwari mun gode masa Allah ya saka masa Allah ya sa albarka a zuri'arsa Allah ya kiyaye sa ƙasarsa kuma Allah ya mata albarka Allah ya bunƙasa ta a jihar Yobe har a Najeriya ma muna ƙara jaddada godiya gare sa kuma muna gode wa iyayenmu da suke zuwa mana tafsiri kullum ba wai ƙaruwa suke da mu lewan lada ne sun zauna da manya da suka girme mu amma kullum gashi su Ale Bello wanda uba ne gare mu amma ya jika da mu amma duk da shekarun nan nashi yana tare da mu yana ƙarfafa mu da huzurinsa da maganansa ya ce mana har abada ba zai manta zuriyar Lamido Bello ba abinda kakanmu ya masa yace ba zai ci amana ba ba zai je lahira ya ga akwai wani abu tsakaninsa da kakanmu ba mun gode masa da wannan kalimar nashi Allah ya bashi tsawon rai Allah ya sa albarka a zuri'ansa dukkanin mutane kuma mun yi godiya musamman jama'armu na anguwa sun ba mu haɗin kai sun nuna mu 'ya'yansu ne mai anguwanmu da ma sauran dattijai muna godiya Allah ya sanya albarka a mu Allah ya haskaka ta da addinin musulunci Allah ya ba mu albarkan Sheikh Ibrahim Saleh a wannan unguwa Allah ya ƙara mana kuma muna godiya mata da suke zuwa tafsiri da mata makota sun aiko mana iftar dewa an gane ai wanda ni din yanzu kusan goro-goro ne amma ban san nayi goranta ba an gane ai lokacin shan ruwa sai naga an jahaza mu fadur an kawo mu ne Allah ya saka musu Allah ya shiryar da yaransu mata da suke neman aure a cikin 'ya'yansu duk Allah ya ba su mazaje na gari maza su ma masu neman aure Allah ya ba su mata na gari yaransu Allah ya ba su abun yi matasanmu da kuma garin Yusufari duka Allah ya buɗa musu Allah ya ba su hanyoyin abun rayuwa mai albarka 'yan siyasanmu Allah ya taimake su Allah ya buɗa musu Allah ya sa siyasarsu ta zama mai inganci mai amfanar al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su je lahira ba su da kamu guda ɗaya alhamdulillah ba za mu tsawaita ba duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya irin su wannan madu muhajir Allah ya ji kansa baran muna tare da shi ya shi bana Allah bai sa muna tare da shi ba ba za mu manta shi a cikin addu'o'inmu na ɓoye da na bayyane duka marasa lafiya Allah ya ba su lafiya a cikin unguwa da ma dukkan gari da ma dukkan duniya kamar su alaji kallamu Allah ya warkar da su da ma irin su duka irin suka callu duka Allah ya warkar da su mun gode sosai Allah ya saka Allah ya saka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh